ya karantar da al'umma hayyi mazhabai da aka yi idan wa ahmad da imam ahmad hanbal imam ahlus sunna wal jamaa da imam al-bukhari wa nahwihim da wanda suka yi kama da su sannan abu na biyu wa bin nas alaiha sannan kuma da malaman jarwa ta'dil za su ce wani adali su mai hukumci da wannan adalci a rubuce wani adali ne fulanun adil ko adlun mimman yu'tabaru qawluhu fi zalik ga wanda ake lura maganar shi akan wannan kuma akwai mutanen da za su yi hukunci da wani adali ne ba a yarda saboda wasu illoli daban ko sakaci ko wani abin da ya kama da haka na adaltar da mutum ko fasikantar da mutum wannan kenan sharaɗi guda sharaɗi na biyu tamamu dabt cika har da ƙwararren har da ta ƙwalluwa ko kuma kiyaye littafi kala an yi addiya ma ta hammalahu min masmu'in shine ya bada abin da ya ɗauke shi na abin da ya ji aw mar'iyin ko abin da ya gani alal wajhi alladhi tahammalahu absa yanayin da ya ɗauke shi ko ya gani ko ya ji min ghairi ziyadatin wala naqsi ba tare da daɗi ba ba tare da rage ba kuma wannan shine alama ta ƙwararra harda ka ji ko ka ga abin da ka ji ka gani ka gaya ka yi shi kamar yadda aka faɗe shi babu rage babu dare ka a yi irin zancen na wani yake ba da labari yace kaiwa ne mu kaka ba labari idan muka zo muka baka sai ka ji ba shi bane ya daɗa mai gishiri ya ƙara mashi ya ya ya ya yi daɗi ya ya tarfa ya tarfa wannan a'a hadisi adala dabtu tamamu dabt shine ka hardace abu yadda ka yadda ka hardace ka ji shi ka bada shi yadda ka ji in gani ne haka nan ba tare da rigi ba ba tare da kari ba ka siffanta shi yadda ka gani na'am lakin la yadurru khata'un yasir sai dai dan kuskure dan kadan baya cutarwa kuma wannan in ba Allah ba wa yake iya ya zama to kamili ne a cikin komi duk yanda za a yi wataran a samu dan kuskure misali akan labarin da zaka bada labari ɗari don an samu uku hudu wanda aka yi kuskure a ture wannan wannan hadda ta ka kona abu ba a ture ba idan dan kuskure ne dan kaɗan baya cutarsa li'annahu la yaslimu minhu ahadun domin babu ɗaya wanda zai iya kiyaye ya kubuta daga kuskure wannan kamala ta Allah madaukaki قال ويعرف ضبط ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ walau galiban yaya ake sanin wani mahardaci ne ƙwararre ne a lokacin da ko da wani lokaci yake dacewa da mutanen da aka yarda da su amintattu ne sikat shi kuma ba a kamantar da mutum da sika ne sai in ya zamanto adali ne ta mutum gane ko a ga duk abin da zai faɗi da an waiwaya an bincika sai a ga ai sikawa na ma ya faɗa haka sikawa na ma ya faɗa haka kenan ya dace da abin da sika suka suka faɗi wal hufaz da wanda suka zamanto manyan manyan malamai mahardata walau galiban ko da dai mafi yawanci ne ba kullum ba ko da mafi yawanci wa bin nafsi alaihi mimman yu'tabar qawluhu fi dhalik ko kuma a nafsanta a ce wa na sika ne kamar yadda malamin ya riga yayi bayani a ce wa ne tamun dabtu ne afuwa wani mahardaci ne ƙwararren mahardaci ne wanda ana ɗaukar wanda aka yarda da irin maganar shi akan hukunci sharaɗi na uku ittisalus sanad saduwar sanadi kuma sanadi muka ce shine tushe a wannan larabce asul shai mambau shai shi kuma wannan maganan malaman musallar hadis wa silsilatul rijal al-musilatu ila sanad ila al-matan shine kamar sarka ta mazaje wanda za ta kai gaggace har zuwa matani kamar ma- alma- malam ya gaya wa ya karantar da almajirin shi ya ji daga malamin shi shi ma malamin shi ya ji daga malamin shi malamin shi ya ji daga malamin shi malamin shi ya ji daga malamin shi har a kai ga sahabi har a kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali yanzu Imam al-Bukhari ya ce haddathana fulan an kama kenan wane ya zantar da mu wane ya zantar da mu wane ya naji daga wane naji daga wane wane ya zantar da mu har a kai ga sahabi har a kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan sanadi muttasil ne sharaɗi ne kowa sai ya ji daga kowa kowane almajiri sai ya ji daga malamin har zuwa manzalar sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk duniya ba a yi ba ilimi wanda yake kiyaye maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganar manzanni kamar isra'i yadda Allah ya arzuta wannan al'umma babu wani ilimi wanda zaka bi shi garanti ne daga wanda ya waɗi tabbata ya waɗi kamar sai abin da ya shahi hadisi tunda dole sai an yi bincike wani da ya gaya ma wani wani irin matsayi gare shi adali ne mahardaci ne ragon harda gare shi ko makareci ne ko an taba tuhuma shi da karya ko in ana karatu gengedi yake ko in ana wallahi malamai sai sun faɗi wannan na mutasahil wanda ana karatu wasa yake ko wani abu da an ji kawai a ce a'a tabi'ar wani dama iya wasa a karatu shi ke a ce to wannan wannan gafin ne kawai ba ba ba ba wannan ne marabka ne saboda mai yiwa malai ya faɗi wani abu iya gangadi ko iya wasa ya kubce mashi bai ji abin da aka wani to sai wannan ya ce kala wata sala sanar da an ya talaka kullu rawi kowane rawi ya samu magana ko hadisi min mimman rawa anhu daga wanda ya rawaito daga gare shi mubasharatan au hukuman kai tsaye kara da kara ko kuma a hukumce an san cewa wani almajirin wani ne ko da lokaci suna tare idan ko da bai ce ba akhbarana ko haddasana an san dai labarin wannan tun daga almajiran shi ne ga wasu almajirai na wancan malamin wancan sun ruwaito kenan shi ma ba mamaki a ji wannan hadisi in ya ce a naji sani ana ana قال فالمباشرة أن يلاقي أن يلاقى يلاقي من روي من روى عنه فيسمع منه أو يروي ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه شنو متنيتي أن يلاقي من روى shine ya gamu da wanda ya rawaito hadisi anhu da gare shi ya gamu da shi gamuwa da gamuwa fa yasma'u minhu ya saurari wannan hadisi da gare shi aw yarwiya wa yaqul ko ya rawaito ya ce haddathani ya zantar da ni haddathani aw sami'tu ko na ji aw ra'aitu ko na gani fulana kenan wane ya zantar da ni ko na ji wane ko na ga wane wa nahwi da makamanta wani yanzu ina bambancin da haddathani da sami'tu haddasani abin kai aka nema da shi kai aka zantar da shi mun gane ko amma sami'tu mai yiwuwa wani ake gayawa kai shi ba kai aka nufa da abin ba amma kowane daraja ce ta wannan adatu ta hamur na ayyuka abubuwan da ake ɗauka hadisi da ake ɗauka hadisi da su don misali ga shi ana ba mu labari na'am ga shi ko malamin na saurare ne tamaman nan sai zaman to shi ya ce sami'tu ko kuma ku ce haddathani aw akhbar na'am haddathani fulan wal hukmu can da yace mubasharatan aw hukman ko wal hukmu an yarwiya amman asarahu bi lafzi yatahammal as-sama sima sama'i wa ru'ya a hukumce shine ya rawaito ga wanda suka yi zamani guda ka gane ko mai yiwa zamanin wannan da suka yi tarayya ana kyauta zaton cewa ya ji daga gare shi amma inda ba su yi zamani ba malamin ya mutu shi aka aihe shi ko iya ɗan ƙarami ya mutu kaga wannan ba za a ce sun yi zamani guda ba saboda in ya mutu ba zancen ya ɗauki hadisi daga wani in kuma iya ɗan ƙarami ya mutu hallo ba da wayan da zai je ya saurari hadisi to amma sun yi zamani guda a sarahu bi lafazin da lafazi ya ruwaito hadisi da lafazi ya tahammalu sama wanda ya kumshi kamar ya ji wa ru'ya ko ya gani mithlu qala fulan wane ya ce gane ko ta sha bamban da sami'tu ko akhbartu ko akhbarani aw an ko kuma yace an fulani daga wani gane ko shine ana ana ko kuma an daga an an ana can wancan an ana wannan kuma an ana daga an wani an na wani fa kala kaza an na fulan kala kaza au fi- eh, fa'ala fulanun ko wani ya aikata wa nahwihi da abin da ya kama da haka وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات أو يكفي إمكانها أنا شرطا تارد زام زامني قدا تبتت جموع ko kuma a'a ita kadai za- zamanin da suka yi tare ya isa wannan kuma anan zamu ga bambancin sharaɗin imam bukhari da imam muslim imam bukhari sai da mulaqat sai an gamu kuma imam muslim ya ce a, i- in dai an yi mu'asara to shikenan na'am ala qaulaini wannan amsa magana guda biyu ta malamai qala bil awwal al bukhari kenan dole sai da bayan mu'asara al mu'asara thubut al mulaqat wa qala bi thani muslim imam muslim ya fada magana ta biyu قال النووي رحمه الله عن قول مسلم امام النووي ya faɗi game da maganar imam muslim an karahu almuhakkikuna malamai wanda suke tace abubuwa sun yi musun wannan magana tashi kala wa in kunna la nahkumu ala muslim bi amalihi fi sahih duk da cewa ban mawa imamu muslim hukunci da aikin shi a cikin sahihin shi tunda bai yi ba aiki da wannan magana ne kadai bi hadha mazhab da wannan tafarki li kaunihi yajma'u turuqan kathiratan dan mi bai ya tsayawa akan hanya guda sai ya tattaro hanyoyi dewa akan hadisi guda mun gane ko ya ta'azzar ma'aha wujud hadha al-hukm alladhi jawwazahu wanda da wahala a samu wannan hukuncin da ya halittar da shi na kawai mu'asara mun gane ko duk da cewa ya faɗi wannan magana amma an bincika a sahihi muslim ba a samun wannan hukunci da ya saboda hadisi guda sai tattaro hanya ɗaya biyu uku hudu biyar shida fiye da haka shi kuma a wannan hanyoyin za a samu wanda suka zamanto mene suka gamu da malami banda mu'asara sai da ya zamanto an samu mulaƙat tsakanin malami da almajirin shi wallahu alam Allah ya ce Allah shi ne masani wa mahallu hadha fi ghairil mudallis kuma a wannan ba a bagiran ko wurin mudallis ba shi kuma mudallis kamar yadda za mu gani ah, tadlis ya kasu kashi biyu akwai tadlis lisnad akwai tadlis taswiya taslidu taswiya shine mutum ya ruwaito hadisi ah, da wani malami wanda yi wanda suka yi zamani kuma ya daidaita shi da wani malami sai zamanto ya daidaita su kamar isnadin kuma kamar ya rawaito da wannan malamin haka ni za a ga kamar da wancan malamin ne ya rawaito shi kuma tadlisin isnadi a malamin ya ji daga gare shi amma matsalar sai ya ba shi wata kama wadda ba a san shi da ita ba ko ya ba shi wani suna wanda ba a san shi da ita ko ya dangana shi da wani gari wanda ba a san shi da shi ba sababi kuma la'alla ya zama to malamin shi iya da rauni ko abin da ya kama da haka sai ya sai ya kwana baya ambata shi da sunan shi barantana ma a gane sai ya bada ruwa ya ambace shi da wani wanda ba a san shi ba ko a ya ambace shi da wata sifa wadda ta wani sika ne wanda dama an san shi wannan sika ne to wannan hukunci ba a zancen wanda ya zama to an same shi da wannan sifa ta tadlis amma mudallisu fala ya fala yuhkam li hadithihi bil ittisal mudallis ba'a ma hu- wannan hadisin shi hukuncin saduwa illa ma sarraha fihi bisma sai abin da yayi wadi karara cewa ya ji kamar yace sami'tu au ra'aitu ba ba ai ba aiki da shi an an fulan ko kala fulan a a sai ya faɗi karar cewa ya ji ina ga lokaci ya ya yi sai mu tsaya akan wannan gaba akan wa yurafu adamu ittisal sanad bi amrai abinda muka wadi daidai Allah ba mu nada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
bambancin yara da ra'ayi
ah yara yara iya gani da ra'ayi ra'aitu ne kuma ni ne fa'il ni ne na gani karara na wai banda banda liman